الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنت ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وفتنة العرس الغادرين ودقيان البغاة المتردسين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau alhamis 18 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da 28 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai aran ma kuma ya ja mana aya ta 186 a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yana cewa ya manzo na ya ma'aiki idan bayi na suka tambaye ka akai na ina nake fa kullahum kace da su inni kari aini ina kusa da su ina ansa ina ansa roƙon mai roƙo na idan ya kira ni ko ina ansa kiran mai kira idan ya kira ni ki biyayya ga al'amari na ki biyayya ga al'amari na ki biyayya ga umarni na ki imani gare ni domin su samu shirya ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yana yana faɗa cewa duk lokacin da kake tunanin a ina Allah yake Allah ya ce to a gaya maka ai shi yana kusa da kai Allah ba a sama yake ba ba a cikin ruwa yake ba ba a Allah yana nan kusa da kai to duk abin da kake bukata da ya Allah to wannan ayan ko da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaidul hayat yake raye a doron kasa mutane da yawa ayan ta shige musu kwakwalwa wani balaraban ƙauye kasan su ba sa jin nauyin magana ko a yanzu ma haka ne mutumin da ya fito daga karkara ina ruwan shi da wani jin wani kunyan ka sai ya mulmulo maka tambaya ba tare da ya tattauna ta ba kawai me yake nema kawai yana neman fahimta ne shi ba ruwan shi wannan balaraban ƙauye ya ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin allah wai a karibin rabbuna fanunajihi an ba'idun fanunajihi wai shin wannan ubangijin namun nan wai kurkusa yake ko ko nesa yake in kusa yake da mu mu gana da shi a tsanake in yana nesa da mu mu rika kwada mai kira ya Allah ya Allah zalla sallallahu alaihi wa sallama sai ya shiru domin shi ka'ida na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in an masa tambaya baya gaban kansa sai ya jira ya ji me Allah subhanahu wataala zai ce masa to da manzon Allah ya shiru sai ga wannan ayan ta sauka Allah subhanahu wataala ya aiko malaika Jibril da ya zo ya gaya masa wannan aya cewa wa idza sa'alaka ibadi anni duk lokacin da bayi suka zo suna bayi na suka zo suna tambayan ka a kaina to ka gaya musu fa inni qaribu ka gaya musu cewa ni ubangijin su ina nan kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina ansa roƙon mai roƙo idan ya kira ni to idan ko zan ansa masa roƙonsa idan ya kirawo ni shi ma fa falyasta jibuni idan na bada umarni to ya bi wannan umarnin kana san Allah ya rika ansa maka eh to idan Allah ya bada umarni ka rika ansa na'am duk lokacin da kaji an ce an kira sallah kaka tsaya wasa tunda kai ma kana son idan ka roki Allah ya ansa maka ba tare da jinkiri ba emergency to kai ma da zaran ka ji kiran sallah emergency ka je kar ka tsaya kai dai ka dauka kaman waya ne da an kira mu a waya za ka ga babu wani jinkiri hello wane ne eh ni ne malam Musa ne eh to shikenan ko ka taba ganin wani wanda an Allah kiran shi a waya gashi ya san kuɗi yana jiran kuɗi sai da Allah ku bar su da Allah kuɗin ma ya dame ni. ka taba jin wani abu nan na'am to ai haka lada yake ana kiran ka kaje kai sallah ka samu lada ne na'am lada baya isan ka kamar yadda kuɗi baya isa to sharadi ne Allah subhanahu wataala ya sa da duk wanda yake so da ya roki Allah Allah ya ansa masa shi ma da ya bada umarni Allah ka bi umarnin nasa a wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shigen irin wannan tambayar da balaraban kauyen kauyen nan yayi su ma suka ce aina rabbuna ina ubangijin mu yake Allah ya saukar da wannan aya duka dai kusan magana ɗaya ne ibn jurayj yana faɗa ana fi ana ba yana cewa lokacin da wannan ayan ta sauka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan ayan ta zuwa cikin suratul ghafir aya ta 60 daidai Allah subhanahu wataala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni ni kuma zan ansa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri sanin dai wayanda suke yin girman kai suna cikin wani damuwa ko suna da neman wata biyan bukata a wurin Allah suka ki su gaya ma Allah Allah ya ce da sannan zan sa su a gidan wutan jahannama sun fi karfin kenan su roki Allah ko me suke nufi shine makasudin wannan to bayan wannan ayan ta sauka sai mutane da yawa sai suka fara tambaya suka fara cewa launa alamu ayi sa'atin nad'u ka ina ma dai da mun san lokacin da ya bi dacewa a roki Allah nan da mun roke shi Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan yace a wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib kaka ce a sai ga wani lokaci wanda shine a lokacin kawai zan roki Allah a aka ce ko da yaushe ka roki Allah na'am Allah subhanahu wataala zai ansa wannan kuma ba yana kore cewa akwai wasu lokuta wanda yin addu'a a cikin su kamar yankan wuka bane ba yana korewa bane a akwai wayannan lokutan yanzu ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ranar juma'a akwai wani lokaci ba mai tsadan gaske bawa ba zai taba dace da wannan lokacin ba yana roƙon Allah a cikin sa ko yana ma Allah subhanahu wataala tazzifa face sai Allah subhanahu wataala ya ansa ba wannan hadisi ne shahararre Imam Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa Ibn Hajar Asqalani da yazo yin mai Fathul Bari kenan da yazo yin sharhi akan wannan hadisin sai da ya ce malamai sun kawo lokutan nan suka ce lokutan nan suna nan ɗaiɗaiɗaiɗai har wurin arba'in da uku mai san dubawa sai ya ƙara komawa fatuwal bari karkashin wannan hadisin zai gani duka zantuttukan malaman sai da aka kawo su to amma mafi rinjaye a cikin su babu kamar wayannan guda biyu na farko lokacin juma'a lokacin sallar ranar wannan sa'an da aka ce tana cikin juma'a ita kanta ranar juma'an da aka ce akwai wani lokaci wanda mutum ba zai bushe ba yana addu'a ba sai Allah ya ansa masa malamai sun yi zantuttuka akai wasu malamai suka ce gaba ɗaya a cikin ranar lokacin yake wasu malamai suka ce a daidai lokacin da aka kira sallah sallar juma'a wasu malamai suka ce a daidai lokacin da liman ya yi shi- ba in liman yana tsaye na yana wa'azi yana wa'azi da larabci sai ga ya ɗan yi shiru ya ɗan zauna ko ai ba gajiya yi ba an ce daidai lokacin nan da zai zaunan nan tsakanin wancan huduba ta farko da wannan huduba ta biyu to Allah subhanahu wataala yana ansa addu'an bayi shine zaka ga iyaye a wannan lokacin ko zaka ga iyaye da liman ya zauna za ga daga hannu amma samari ne yanzu sai ga kowa ma ya- wani ya dan dauko wayan shi ne yana dan daddannawa Manchester da Arsenal is wrong kuskure ne wannan wannan lokacin mai tsada ne duk wani dattijin da ke masallaci in kana kusa da shi za ka ga liman yana zama za ka ga ya ɗaga hannu ban sani ba wasu sun taɓa lura liman na zama za ka ga sun ɗaga hannu to an ce akwai wani lokaci a wannan wurin da limamin ku zai yi shiru to Allah duk addu'an da kuka yi a wurin Allah zai amsa Allah shine kake ganin mutane suna ɗaga hannu suna ɗan addu'o'in na'am
ko da ba za ka iya faɗo dukkanin bukatocinka ba so sai ka faɗa masu mahimmancin cikin minti ɗaya rabbana atina aha baka shigar ba a cikin minti ɗaya duk ka buge su atina fi duniya asana kyakkyawa a duniya kyakkyawa a lahira sai ka wuce kawai in kuma za ka yi gwari-gwari to ka yi gwari-gwarin ka ba Allah yana neman kasuwa ta kamar miliyan arba'in Allah Allah kama kama wasu nima Allah ni gani nima bawan ka Allah ka Allah yara na Allah ka sa musu albarka ba Allah ka gani dai Allah ba na son su lalace sai ka yi sauri sai ka kara faɗan ɗayan ka gane ko sai ka ɗan kara faɗan ɗayan shikenan akalla dai wadda kake ganin suna da mahimmanci sai ka shigar da su da sauri Allah kaka bari mu lalace kaga shi ma sai ka sa ko yawo to malamai suka ce yana ciki wasu malamai suka ce ba mun ce naku baya ciki ba amma mu mun fi ganin sa'an tana nan lokacin da rana za ta faɗi lokacin da rana za suka ce kun san me yasa suka ce nana Aisha ma haka take yi sai ta ce ma domestic servant ɗinta wacce kaman boyi masu taya mutane aiki a gida sai ce mata da zarar rana ta kusa faduwa ki zo ki gaya mu to shi kenan na aisha sai ta ci gaba da harkokinta rana na kusa faduwa sai wannan kuyangan ko mai taya ta aikin nan sai ta zo ta ce mata to rana ta kusa faduwa na aisha sai ta shimfida shimfidanta ta zauna ta yi ta ambatan Allah ta yi ta ambatan Allah ta yi ta addu'o'i ta ta duk abin da za ta yi har ta ga har rana ta fadi wannan godiyar da kai shine iyayenka tuntuni shekara da shekaru kafin haihuwanka suke yi duk ranar juma'a sai su je su zauna a masallatai su ta zikiri su ta zikiri su ta zikiri su ta zikiri aka ce addu'a nana Aisha addu'o'i suke yi ba suka ce baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce Allah ya ce duk wanda an bato na ya shagaltar da shi akan roƙo na zan ba shi fiye da abin da na ba wanda yake roƙo na Allahu akbar shine iyayen kake ganin suka yi shagaltuwa duk ranar juma'a zai zauna la ilaha illallah la ban sani ban nan garin kuna ganin su yawwa malamin ya ce hannunka mai sanda to akwai su kenan malami yawa to abinda iyayen nan naka suke yi kenan wannan hadisin shi suka karanta to amma wasu da ba su karanta ba sai abin ya rikita su cewa ya za ya kawai wasu je su zauna sa da wai la ilaha illallah la ilaha illallah ka kaddara ma wannan hadisin na iyayenmu da suka rike shi bai zo ba ba manzon Allah ya ce mafi alherin zikiri ba shine la ilaha illallah ko ba haka ba ka ce fa la ilaha illallah kwara daya Allah ya karba to ba za ka shiga wuta ba ka ce la ilaha ka ga mu kowane malami wannan ce la ilaha illallah kwara daya Allah ya karba to ba za ka taba shiga wuta ba an gane wannan wasu malamai ne yanzu daga baya suke cewa to wannan la ilaha illallah tana da sharda guda kaza sharadin da na farko shine ya zamanto ka faɗe ta khalisan mukhlisan lillahi ta'ala sharadin ta na biyu kar ka zamanto kana shirka sharadi na uku kar ka zamanto kana riya duka wannan sharadin manzon Allah bai faɗa ba ana ƙarya dai akwai hadisi kwara ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qala la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbihi dakhala al-janna duk wanda ya faɗa la ilaha illallahu tun daga baka har zuci yana mai yadda cewa eh da gaskiya la ilaha illallah ba wani bautawa da gaskiya sai Allah manzon Allah ya ce dakhala aljanna ya shiga ba ma zai shiga ba to wayannan yan dari ko kun taba tambayan su suna faɗan wannan ne tsakanin su da Allah ko suna faɗa ne danganin malaman su ko danganin iyayen su to ga dai ɗaya daga cikin ne to bari a tambaye ka kuna faɗa ne tsakaninku da Allah ko ko dandanin idan iyayenku magana ya kare magana ya kare in kana son ka samu ansa akan abu ka tambaye me yi ba ka tambaye wanda baya yi ba yana sukan abin an gane wannan kamar kai ne da abokin takaranka ba a wurin neman aure ko sai ka ce wai abokinka ya je ya tambaye wannan abokin da yake neman yarinyar da kake nema wai tsakanin kai da shi wa yarinyar ta fi so rival ɗinka wa zai ce shi zai ce mana to haka abin zai zama ai ka je ka tambaye wanda baya abu wai wannan la ilaha illallah wadannan da ya dariƙa suke faɗa suna faɗa dan Allah ne ko suna faɗa dan riya ne ko ni akwai wata yanzu ta yi aure wata yarinya ya taba cewa ai ku yan dariƙa biye kuke yi sai ku zo cikin mutane kuna la ilaha illallah la ilaha illallah qul atuallimuna Allah bi dinikum Allah ne za ku gaya ma addinin ku za ku zo cikin mutane kuna cewa la ilaha illallah ku shige cikin dakunan ku mana sai nake kaga irin rigiman ku ai shi ambatan Allah hawa hawa ne ko hawa hawa ne akwai wurin da zaka tsinci kanka zaka ambaci Allah a cikin zuciya ne akwai wurin da zaka tsinci kanka zaka ambaci Allah dole a fili ne ko to yadda kaga haka haka rayuwa take ya danganci circumstance din da ka tsinci kanka yanayin da ka tsinci kanka yanzu babu wanda zai ce maka ya je maka wai yana ambatan Allah a buye fa idza fatu min arafatin fadhkuru Allah haka Allah yake ku ambaci Allah ka zikirkum aba'akum aw ashadda ka ji an ce a boye sai ka je aikin maka sai kallahu man haka ga ana yi daga murya ake yi daga murya ake yi idan yan dariƙan nan suka zo suna yin lazumin su asan lazumi ko akwai wani to tun da ga mana aminu ko ni na ina wakiltar musulmai ne gaba daya an gane wannan ni ina wakiltar musulmai ne gaba daya a nan saboda haka ba ruwa na ni ko malam aminu ka ce kana cikin su wai in kuna wannan abun naku na lazumi kuna bayyanawa ne ko kuna boyewa ne boye muke
a ɓoye suke yi in dai lazumin ne ka san menene dalili saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول سيتي بالغدو Allah ya ce wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci sunan ubangijinka a cikin zuciyanka tadurruan kana mai kaskantar da kanka malami kuna kaskantar da ko kuna yi kuna la ilaha illallah kamar kauraye kauraye tadurruan na ga suna la ilaha illallah ko in ma lazumin ne za ga mutum kawai ya sun da kai shi yana tafakkuri yana ambatan Allah ko da baka dariƙa ka tuno iyayenka yadda suka yi mana za ka tarar da su sun koma gefe sun yi shiru kawai suna jin carbon su ta an kana nuna ma Allah kai ba ko dama kai komai ne a wurin Allah ka ce ma kai komai ne in bai sa zuma ta harbe ka ba Allah ma nan sai ya turo zuma ta harbe ka kuma kaga wurin yayi rundun dundun ko eh in kuma ta cije mutum kuma dole ya ce Allah ya ce wayo Allah an lura ko ta duru'a kuna masu kankan da kanku wakibatan kuna tsoron Allah wa dunal jahri min alqawli ba kuma kwa bayyana wannan zikirin da kuke yi kuna yin shi a sirri a koyi yaushe da yaushe Allah ce zil guduwi wal asali safe da kuma mareci lazumin nan ba san ya yaushe da yaushe kuke mala amin tunda kai da wakilin da zan ya kamata a samu dan izala nan gefen shi ta nan gefen za mu rika yi muna tambaye shi safiya da maraice kenan suna da lazumin da suke yi da safe bayan sallar asuba su yan dariƙa suna da lazumin da suke yi bayan sallar la'asar sun bi wannan umarnin na Allah ko ba su ba ya ayyuhal ladina amanu kurullaha zikran kaseera wasabbihu bukratan wa asila to wannan na kasiran nan ban gane shi ba shine kuke yi na juma'a din ko ko wanne ne shine ba shi da arabi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kurullaha zikran kaseera ya ku wayanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa to inda riga nan sai zauna ranar juma'a nan su tayi su tayi ba ba ma kirgawa za a yi tayi za a yi tayi za a yi tayi har sai rana ta faɗi za neman dacewa da wannan lokaci da kuma neman ladan an gane wannan ko za ka cewa to ai akwai wasu masallatai ba ma la ilaha illallah suke cewa ba za ka yi suna cewa Allah Allah Allah shi kuma ina suka samu shi a kai a ina ka samo Qur'anin ka ba wurin Annabi Muhammad ba to su ma wurin Annabi Muhammad suka samo Qur'anin nasu kuma a cikin alkur'anin da annabi muhammadin ya kawo cewa Allah ya saukar masa nan suka gani qul du allaha aw du rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'u walillahi al-asma'u al-husna wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi shi ba Allah ne yana da sunaye da yawa masu tarin yawa kowane ɗaya ka ɗauka ka ce sunan Allah ne kai zikiri da shi Allah yake mun karɓa ka ce wai sai suna mufradi baya cikin zikirin Allah haka ce ƙarya ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce la tuqamu sa'a hatta la yuqalu ko hatta la yaqulu la yuqalu ولا تقوم الساعة وعلى وجه العرب من يقول الله الله la taqumu sa'a wa ala wajhi al-ard man yaqulu Allah Allah aka ce ba za a yi tashin alkiyama ba har sai ya zamanto a doron ƙasa babu sauran mai cewa Allah Allah Allah ashe yan ɗariƙun nan ma sun ƙara ɗan rike maka tashin kiyama ne kaɗan ni na bada wannan in kana son reference sai mu kawo maka ba ustaz mu ba ruwanmu manzon Allah yake alkiyama ba za ta tashi ba a doron ƙasa akwai sauran mutumin da yake cewa Allah, Allah, Allah. Kenan ashe ma masu hana mutane su yi zikiri a masallatai suna son a yi tashin kiyama. Jama mutane, kira wa mutane ruwa kawai. Suna dai kuɗin nan ba su gama zuwa ba ba, madawaki. Ko sun gama zuwa ne? Ka gani, ka ji madawaki ya ce yanzu ba ka soma ba. A, kawai kawai. gama moran duniya ba ka mutu akwai damuwa ba Allah ya yafe mana an gane wannan ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana saboda haka idan ka tsaya kana su karatunmu na bana ba ma mu kaɗai ba al'ummar duniya gaba ɗaya yanzu ana neman abin da zai haɗa kan musulmai ka dai gani an yi taro a Iran na neman haɗin kan al'umma musulmai gaba ɗaya an gayyaci kowa da kowa an yi a saudiya yanzu sati uku kenan yanzu ko sati uku sati biyu yanzu an gayyaci kowa da kowa har da iran din da ake cewa yan shi'a ne yan shi'a ne saudiya sai da ta gayyace su gaba ɗaya a zo a zauna abin da ya haɗa mu yan ya fi abin da ya raba mu an gane wannan qur'an da muke karantawa ɗaya ne alƙiblan da muke kallo ɗaya ne ka'aba da muke zagayawa dawafin mu ɗaya ne ba wani wanda zai ce shi ya yi uku wannan ya yi biyar wannan ya yi bakwai wannan ya yi sha biyu daidai muke yi yadda muke rataya ihraminmu wannan faran abin da kake gani ana sawa duk ɗaya ne ba ga wani ya fito da hannun dama wani ya fito da hannun hagu ba ko ka taɓa ganin haka dukanmu kuma zagayawa ɗaya muke ba ga wani ya zagayo ta haka wani ya zagayo ta haka ba duka ɗaya muke yawan rako'o'in da muke yi a sallah duk ɗaya ne yawan surorin da muke karantawa a alkur'ani duk ɗaya ne in za ka shiga musuluncin gaba ɗaya duk kalma ɗaya biyu ake faɗa wani ba zai zo ya ce a shehun shi shine annan muhammad duka a dai abin da ya haɗa mu ya ci abin da ya raba kuma dukkanin wani abu da zaka ga an samu wani saɓani a kai to kan nafila ne dukkanin wani abu da zaka ga an samu saɓani a kai to kan nafila ne ba ba kan wajibi ba an gane wannan babu wani wanda yake jayayya da kai akan sallar azhar ko sallar la'asar ko magriba ko isha'i babu wani babu wani wanda yake jayayya da kai akan azumin watan ramadana ba wani wanda yake jayayya da kai akan haji duka babu menene ake jayayya da juna ne ana jayayya da juna ne kan wannan yana maulidi wannan baya maulidi ko ba shi bane wannan yana waziba wancan baya waziba to kaga duka ashe nafila ne ake da sabani akai ita kuma kofar nafila kofa ce budaddiya kofa ce buɗaɗɗiya haka sahabban manzon Allah suka fahimta haka iyalan manzon Allah suka fahimta haka duk waɗanda suka rayu tare da manzon Allah suka fahimta domin da ba haka iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta ba da wannan iyalin nasa ba za ta rika zama ba duk bayan sallan asuba tana yin tasbihi safiya na safiya tana yin tasbihi da kwallon dabino ko kwallon magarya ko tsakuwa dubbai ba haka za ta rika tarawa tana tana zikiri ta aji ta rika zikiri tana ajewa tana zikiri tana aji tana dauka ta kowanne ɗaya ta dauka sai ta yi zikiri ta aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin suna abubuwan ta haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya dawo ya tarar da suna nan tana tiri suna yace wance ba na ga miki ba fitan nan da nayi na je na dawo na faɗa wasu kalmomi wanda sun ninninka naki alada tace wanne ne yace fita na din nan da nayi na dawo na ce subhanallahi arda kalbihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa bidada kalimati wa mablaga ilmihi wa ayati kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce mata ke wace irin yan bid'a ce ba ya faɗa mata haka ya ce mata kuma me yasa kike yin abin da ban yi ba tunda kai ka taba ganin ruwaito hadisin da manzon Allah ya zauna yake yin haka din ashe iyalan manzon Allah sun fahimci cewa kofar nafila a buɗe take iya ba ma iya daga kawai abinda zaka iya yi kai an gane wannan abu hurera shi ma duk dare kafin ya kwanta bacci sai ya istighfari dubu goma sha biyu ka taba ganin hadisin da aka ce manzon Allah yana istighfari dubu goma sha biyu kullum kafin ya kwanta bacci ashe shi ma yana da fahimtar cewa kofar nafila a buɗe take ko wannan mutumin da muka karanta sunansa jiya wanda wanda yake yin azumi kullun kullun din nan Abu Umama Talbahiri masha Allah Abu Umama Talbahiri sunan ya zo ko lafiya ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma tilla tsakanin garinsa da inda manzo Allah yake da nisa baɗi sai ya ƙara dawowa da ya dawo sai yana ta kallon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah yana ta kallon shi kai yace manzan Allah baka gane ni ba yace a ban gane ka yace ani ne Abu Umama Talbahi wanda nake gari kaza wanda bara na zo yace a to ya ka dinga ni haka yace ai manzan Allah tunda na bar wurin ka lafiya ban ƙara cin abinci da rana ba kullun na kullun azumi nake yi kullun har zuwa nan da kaga nayi manzan Allah yace ka wahalar da kanka ka wahalar da kanka me yasa baka rika yin azumin litinin da alhamis ba yace manzon Allah ai lafiyan da Allah ya bani ta wuce wannan
sannan ya mun kada manzon Allah ka kara mu manzon Allah yace to an kara maka bayan azumin litinin da alhamis ka rika hadawa da ayyamul bidi shine ranakun da farin wata yake cikan da zaga sha uku sha hudu sha biyar ka hada da su yace manzon Allah zan hada amma ka kara mu manzon Allah yake to sun min shahar min shahar al-hurum ka rika yin azumin watanni masu alfarma zulqa'ada zulhijja muharram rajab yace manzon Allah na gode zan zan yi amma lafiyar da Allah ya bani ya wuce wannan ka kara min manzon Allah manzon Allah ya shiru sai ya gaya musu na karshe sai ya ce ka rika yin azumin annabi Dawuda ka yi yau gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta citta ka yi saba'a ka ka huta har shekara ta jiya zala ya ce wannan shi ne mafi alherin azumi to nan wurin ne fa gizon ke saka manzon Allah ya ce wannan abdalu siyami siyami dawuda mafi al- mafi bitin azumi mafi alherin azumi shine azumi irin na annabi dawuda kana yasumu yawman wa yaftir yawman yana yin azumi yau gobe ya huta to manzon Allah yake mafi alheri mafi alheri gaba ko gaba tunda shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taba ruwaitowa ba yana irin wannan azumin yayi yau gobe ya huta yayi yau manzon Allah abin da ya tabbata shine yana yin azumin litinin da alhamis sai ayyamul bidi ko ba haka ba to kuma gashi an ce wannan shine mafi alheri kina ashe kowa da irin abin da zai fi dacewa da shi na nafila ko shine zaka ga Imam Ahmad bin Hanbal wanda ake masa kirari ana cewa Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. in sanin sunna ne ba kai Imam Ahmad ba ya gano cewa kofa ta nafila kofa ce a buɗe duk wanda zai yi yayi abin da zai iya ya bari Imam Ahmad bin Hanbal kullun dare ba sai yayi raka'a bibiyu bibiyu bibiyu bibiyu bibiyu so 300 in ka bude su nawa 600 dare ya kai baccin mu muke na muke narka abu mu malam ka dai kalla fa raka bi bi bi bi bi bi bi bi so 300 in ka bude raka'o'i 600 kenan kullun Allah ke da kullun ba sai yayi wannan to wai a wani hadisi ya karanta inda kisan ke saka ke a wani hadisi ya gani manzon Allah yana tilla hadisin dai na na Aisha ta tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba wuce rak'o'i 13 ba a cikin Ramadana ko ko wajen Ramadana ina ne limamin ahlus sunna wal jama'a ya ga wannan hadisi sai a gaya maka cewa ya fahimci cewa kofar nafila a buɗe take imamu ahmad bai daina yin wannan rakoyin ba fa har sai da wannan jarabawan ta same shi jarabawan cewa qur'ani a ce wai ba ba maganan Allah bane ita ma hal- shi ma halitta ne na Allah yace ba zai ce ba aka ce in baka ce haka ba dukan mutane suke yace ku dale ne da su wani da wani sun sha duka ba daga baya dole suka faɗa yace ku dale su ana zagawa wata rana ku sai aka zo wurinsa aka ce imam Muhammad Qur'ani magana ne na Allah ko ko halitta ne na Allah yace hmm kun ga at-taura injila zabura Qur'ani duka wayannan kaga ne duka wayannan halitta ne na Allah suka ce ka tsira kai barkanka ustaz barkanka ustaz barkanka ustaz suka gyara shi kauci to a cikin su akwai wani mayi mugu shidan bayan sun koma ya shi ya ce wannan mutumin ba yadda za a yace qur'ani wai halitta ne to ina ne damuwan yake ya ce oke ya nuna hannun shi shi ne yake kun ga a taura injila zabura qur'ani duka wayannan ka duka shi hannayen su kenan duka wayannan to su halitta ne na Allah sai wannan mutumin yace to za a ƙara koma mai Imam Muhammad hannun shi yake nufi ba qur'ani shine sai suka ƙara dawa suka ce mun ƙara dawa mu ƙara tambayanka bayan an kwana biyu kenan mun ƙara dawa mu tambaye ka wai meye matsayin qur'ani a wurinka duk da tambaya ne me matsayin qur'ani a wurinka maganar Allah ne ko ko halittar Allah ya karace ai a taurar ka ce kai malam da ka ta sauki hannunka sauki hannunka wuce ya ce to ga mu gaskiya qur'ani magana ne na Allah ba halittar Allah suka ko kama dukan shi duka suke yi kai ka dauka kamar dan kaso da gora ya samu mai laifi ya kake ganin suke dukan shi to ba kyau haka suka rika dukan shi sai da suka kusan lalata mai kafa gwiwan aka rika duka sai da imamu ahmad ya kai baya iya tsayawa da ya an tayar da shi haka sai ya zube kamar lagwani haka kuma bayan wannan dukan bai isa ba suka ɗauke shi suka ɗaure shi aka kulle shi a kurkuku haka ya dade ya dade ya dade a kurkukun nan rashin lafiya sai karuwa yake to kaga daga baya zai fara rigenin dan karfi zai fara dan samun dan karfi tsayi wannan da baya iya yi zai fara dan tsayawa yanzu tunda ba kwana daya a kulle shi ba an kulle shi wurin shekara da wani abu ina kulle to tunda yanzu kaga zai fara samun karfi to da Allah ya fara bashi karfi sai ya dawo da ibadan shi to amma wancan tsayi wanda yake yi na rako'o'i ɗari uku na wanda an ka bude za zama ɗari shida ba zai iya bai sai ya rage sai ya dawo rako'o'i ɗari da hamsin kullum zai yi ɗari da hamsin in ka bude su nawa ɗari uku haka ya dawo yake to haka dai sai wasu daga cikin wayannan mutanen suka ce ma sarkin garin kaga wannan mutumin mutuwa ba zai yi a cikin kurkuku idan ya mutu ka shiga uku da mabiyansa da ɗalibansa ka shiga uku da masoya ma a akwai rada shi ba mabiyanka ba ne amma yana son ka ko da za ka iya tarrawa a cikin yan izala akwai wanda ba yan dariƙa ba ne amma suna girmama shehu ɗaya rubuci da wani abu zai alaƙanci shehu ɗaya rubuci a taɓa shi za a ga sun tashi tare da cewa su ba ɗan mazaban bane ba yan ƙungiyar bane to irin wannan abun suke nuna ma sarkin garin akwai fa damuwa wannan mutumin yana da mabiyansa yana da ɗalibansa yana da masoya fa akwai wayanda ma ba abin da suka hada amma tun da dai an ce musulmi ne to akwai rigima fa in ya mutu a cikin kurkuku yanzu ya za a yi suka ce abin da za a yi shine a sake shi sannan idan za a sake shi a ce yanzu an naɗa shi shine shugaban malaman garin nan gaba ɗaya to shi kenan aka ce to a zuwa a kirawo a shi malam imam ahmad aka kirawo shi aka ce to shikenan yanzu a sake ka sannan kuma yanzu kai ne babban malamin garin nan gaba daya ya ce Allah ya tsare ba nan su za dai ku sake ni ko aka ce za a sake ya ce amma malintan nan da aka ce ni ba na so ku je ku rike kayan to bayan fitowarsa ba da wani jimawa ba sai kuma ya rasu abin da ya faru bayan fitowar shi ba da jimawa ba sai ya rasu so kenan imamu ahmad imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a shi ma yana da fahimtar cewa kofar nafila budaddiya ne saboda haka kada akan nafilfili da abin da ba a ce maka ya zama dole a kanka ba ka ɗauki karar tsana ka ɗaura ma wani ɗan uwanka musulmi wanda ba mamaki kun haɗa baba ɗaya ba mamaki kun haɗa mama ɗaya ba mamaki kun haɗa gida ɗaya kuna haya gida ɗaya ne ba mamaki da kai da shi sirkan juna ne gidan da yayo aure kai ma nan gidan ka yayo aure ba mamaki a wurin aikin ku ne ɗaya makaranta ɗaya kuke karantarwa ko ofis ɗaya kuke karantarwa amma sakamakon wannan bambancin fahimta kan nafila ku ɗauki karar tsana ku ɗaura makawunan ku raba masallatai ku hana junanku auratayya ku hana siyan kayan juna mu a can Kaduna an yi haka har kaya har yanka kuna yi a ce idan wane ya yanka abu kar a ci duka wannan kurakurai ne da aka yi a baya mu da muke tasowa yanzu mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kar mu yadda mu je mu ɗauko abin da ba shi cikin karantarwar musulunci mu shigar da shi cikin musulunci zala sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya sallolin mu guda biyar yayi azumi guda azumi da aka wajabta masa na ramadana to wannan man sallallahu salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fa huwa muslim inji manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah yace duk wanda ya salla irin namu kuma ya fuskanci alkiblan mu ya ci yankan mu fawwa muslim to wannan musulmi ne wani ne ke faɗan waye musulmi ba annabi bane to shine yake wanda yi abu kaza shine musulmi sai wani ya zo ya ce maka a'a dole sai mutum ya shiga kungiya na shine zai zama musulmi nawa zaka dauka a matsayin ka kai na musulmi saboda haka a baya dai kam an yi kurakuru wayannan magabata namu Allah ya yafe musu Allah ya fi musu karka yadda ka bi wani da mugun addu'a saboda ya mutu ko ya a'a ka bi shi da kyakkyawan addu'a in Allah ya sa sha aljanna babu abin da zai rage ka da shi shi gaba ne ma gare ka a ce dan uwanka musulmi bai je wuta ba ya je aljanna wayanda suka gabata Allah ya fi musu kurakuran ma da suka Allah ya fi amma mu da muke tasowa yanzu kar mu yadda mu shiga cikin irin wannan jirgin na raba kan al'umma musulmi kar mu yadda in ba haka ba to ka tabbatar annabi ba zai farin ciki da kai ba abinda kuma za ka yi kan haɗin kan al'umma musulmai ka yi wannan kuma ba yana nufin cewa mazhaba kaza ko kungiya kaza ba a iya samun kurakure ba wannan ba abinda muke nufi ba za a iya samun kurakure nan da nan nan da can in an samu wayannan kurakuran nan da can babu wani wanda ya wuce a mai nasiha manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama cewa addinu anna addini nasiha ne sabai suka ce to wa za a ma nasiha manzon Allah ya ce lillahi wa li rasulihi ana yin nasiha ne ga Allah ma'ana in zaka wa mutum nasiha to karanto ayoyin Qur'ani ba kamar yadda wasu mu suke fassarawa ba za a ce za mu Allah nasiya ina za ka ga Allah ka mai nasiya in ma kama Allah irin wannan gangancin gobe sai ya kashe babanka jibi ya kara kashe mamanka gobe ko citta za ta isa a kore ta aiki domin shi ji abin da ya yi daidai ne to me ake nufi a wannan wurin addina nasiha kunna lillahi wa rasul amma Allah yake lillahi ana nasiha da ayoyin Allah wa li rasulihi ana nasiha da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa la'immatul muslimin sai jagorori na musulmai duk wani shugaba to bai fi karfin a masa nasiha za ka je ka same shi cikin mutuntawa da girmamawa abinda kake ganin ba daidai bane kake ni ko yana ganin abu kaza ban fahimce shi ba yaya yake ne shi wannan malamin zai iya maka bayani shi ai abu kaza kaza kaza kaza ne kaga idan kai ba baka san hadisin ma kaga yanzu za ka ƙara fahimta cewa ashe ma yana da hadisin da ya dogara da shi in ko ba shi da wani hadisi kai ka kawo masa hadisin ka shi ai to kaza ni na gani manzon Allah ya ce kaza ya ce kaza shike cikin girmamawa da mutuntawa ba irin abubuwan da aka yi a baya ba a zo a hau kan teburi ko kuma ba ba nan o kunan drum ne mu can wani teburi ne ake haka sai mutum ya hawo ya ce yau mun zo da kaulatan cikin sai ya nuna cikin aljihu malama na riga a kagan babban ajuwa ke yanzu ne haka ne na yau manya-manyan aljibai ce kaga an ci ko su yau kaulatan za a rarraba eh shi ne kaulatan ai kasan muna ɗan sakayawa ba ma yi da zafi-zafi irin naku ke kaulatan muka zo sai a ce wanda ya ce la ilaha illallah la ila jahannama zuma me zabi me zabi me zabi ila dan Allah wayannan mutanen za su gyara to irin kurakuran da aka yi ta yi a bayan ke mu kar mu shiga wannan an fahimci wannan mu ji tsoron Allah mu tabbatar kuma za mu haɗu da Allah subhanahu wataala za mu mai da bayani filla filla akan kowane abu da muka aikata Allah ya tsare mu Mazala sallallahu alaihi wa sallama yace wa qan rabbukum uruni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan an samu to sun tambaya cewa da mun san lokaci da ya fi dacewa mu roki Allah da mun roke shi shine ya kai mu jawabi akan lokutan nan da ake samu a cikin ranaku mun faɗan ranar juma'a mun faɗa na biyu ne za mu faɗa sai muka shiga cikin wancan bayanin kuma akwai lokaci na biyu wanda daga cikin lokacin da aka ce an fi ittifaki a kai kenan duk sauran akwai sabanin malamai amma dai zantuttukan dai suna nan guda arba'in da uku ne ka duba fatahul bayi za ka ga wannan zantuttukan daga cikin na biyu wanda aka fi ittifaki a kai shine bayan kiran kowane sallah kafin a tada iqama in kai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana ansawa da zaran an kira sallah ba na dan tsayawa ba mutane su sanya alola kafin to tsakanin kiran sallah ida kiran sallah da tare ikama a wannan lokacin lokaci ne mai tsada a musulunci duk biyan bukatocin da kake da shi aka ce ka gaya ma Allah a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala zai ansa to kaga ashe akwai wasu lokuta specific wanda a su ne in kai addu'a take kamar yankan wuka ba irin ta bane baban sa annabi Yusuf ya ce zan muku addu'a a wannan lokacin qala sawfa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan roƙa muku ubangiji ai wannan lokacin wanda da an yi addu'a ake ansawa shine yake magana kai malaman sanin sararin samaniya suna da wasu abubuwa da suke faɗa sa'idin lokaci mumtajibi nahisi ko ba haka ba suna da wannan lokutan to wannan kuma wani fage ne shi ma mai zaman kansa Allah ya shi suna gama faɗan wannan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Abu Musa al-Ash'ari yana faɗa cikin wani hadisin sa da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana mun dawo daga wurin yaki sai ya zamanto muna hawa kan tudu muna sauka mu gangara mu yi wannan to duk lokacin da muka hawo kan wani tudu sai mu ɗaukaka muryar mu muna kabarbari Allahu akbar Allahu akbar in mun sauka ma kan wannan tunan sai mu kara cewa Allahu akbar muna kabar da sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya matso kusa da mu da manzo Allah ya matso fa kala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane arbiu ala anfusikum ku sassauta wa kawunan ku mana fa innakum la tad'una asam wala ghaib ba fa kuna kiran bebe bane ko wanda baya ne innama tad'una sami'an basira kuna kiran ubangijin ku wanda ya zamanto mai ji ne kuma mai gani innal ladina tad'una sanan dai wannan da kuke kira din aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati ya fi kusa da shi daga wannan igiyar ko linzami da kuke rikewa na dawakanku ko rakumanku ma'ana su ƙasa ƙasa da muryoyinsu ma'ana tunda an riga an dawo wurin yakin nan ko Allah ya ba musulmai nasara to a huta man ko irbi wa ala an fusko ai kasa kasa an huta an lura da wannan wannan kuma shine zai kai mu abinda wasu mu ba sa so a yi magana a kai akwai lokutan da baya halatta a ƙura laspika a ce an sa jiki mu gaya ma junan mu gaskiya ka san mu yanayin karatun namu akwai lokutan da baya halatta kamar misali cikin dare zai yi cikin daren nan ba akwai wani mara lafiya nema yake yi ya yi bacci kai ka zo ka ƙura laspikanka kana ta mai zikiri kana eh zikiri abu ne mai kyau ranka ya daɗe to amma ka sani kowa fa yana da haƙƙinsa kowa yana da haƙƙinsa mu gaya junan mu gaskiya dole ne ka faɗa gaskiya ko da a kanka ne. an gane wannan manzan Allah ya ce ko da haƙa walau ala nafsi ka faɗa gaskiya ko da a kanka wasu mu abinda suke yi kuskure cikin tsakiyar dare karfe ukun dare a kunna zikiri a kura lasfika a to wannan dai akwai damuwa menene ke nuna maka cewa akwai damuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wata rana ya fito da daddare sai ya tarar da sahabbansa guda biyu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sayyidina Abubakar yana yin sallah yana yin karatu ka kalla ba karatun Qur'ani sayyidina Abubakar yake karatun Qur'ani kasa kasa da muryar shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin shi kuma sayyidina Umar ya bude murya الحمد لله رب العالمين الرحمن zala ce kai zala ya shigo masallaci zai musu mene yanzu gyara ya ce kai sai na umar dan daga muryanka kaɗan ka sai na abubakar daga muryanka kaɗan kai sai na umar daga muryanka ya yi yawa kai kuma saboda mene akwai makwabta ba suna mai ballantana wannan lasfika yanzu idan aka kunna ta daga nan layin za a iya jin ba layin su ba zai wuce ka gani akwai haƙoƙin mutane dole za mu rika lura da irin wannan sai a sa babu laifi kamar yanzu an tashi sahur an san kowa ya tashi sai ka kunna amma lokacin da ba sahur ba mutane na bacci wasu na kai ko lokacin sahur ɗin wani yana son ya kwanta bacci ya gama sahur ɗin shi yana son ya kwanta wani bai da lafiya ne an gane irin abubuwan in za a kunna sai a sa daidai daidai a kiyaye ba mun ce kar a sa ba saboda kada mutane su juya magana dan yanzu dan adam babu ya zai juya maka magana ba muna cewa kar su kunna ba za ku kunna abun ku amma ya zamanto daidai daidai ko za ga ko wani masallaci ban kiyaye ko wanne bane da asuwa ga suna sa tafsiri za ga ana dan ji kadan kadan kadan ba sani ba in nan uban suna dan ji za ga an sa shi daidai daidai abin nan amma a buɗe lasibikan nan kamar rana to wannan je kam akwai shiga hakin al'umma kuma musulunci ba zai mara ba da wannan sai a ɗan rage a ɗan rage a ƙara a rage ne zai zama to daidai daidai an gane wannan Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Zala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi wanda yake ma mutane bishara. Mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya gaya masa ya ce, Inna Allah ta'ala la yastahi an yafsal abda ilayhi yadahu aw yadayhi yas'aluhu fihi ma khaira fayaruddahu ma khaibain. Mazala khaibatain. Mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce a gaya muku ku bayinsa. Allah yana jin kunya bawa ya ɗaga hannu ya ce, Ya Allah, ya Allah, abu kaza nake so ka min, kaza nake so, Allah ka biya min. Bawa ya sauke hannunsa, ba tare da ya biya bukatan ba Allah ya ce ina jin kunyan wani kamar da hausa ka ce babu wani bawa da zai daga hannu ya roki Allah ya sauke hannun saboda kunya da Allah yake ji na bayinsa ka sauke hannun ba tare da ya biya maka bukatan ka an gane wannan ishara kan cewa mene mu ci gaba da roƙon Allah nan Allah nan a shige yake da ya ansa mana dukkanin bukatocin mu an gane wannan a hadisi na gaba a hadisi na gaba manzala sallallahu alaihi wa sallama shi yin irin wannan ne yana cewa ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ismu wa la qati'atir rahim babu wani mutum musulmi wanda zai roki Allah subhanahu wa ta'ala da wata bukata nasa wanda wannan bukatar nasa babu saban Allah a ciki saban Allah a ciki shine kamar mutum ya ce Allah ina roƙonka ka bani kuɗi na sai sai ya ce giya kaga akwai saban Allah ko ko ya ce Allah ya bashi kuɗi ya sha wiwi ko Allah ya bashi kuɗi ya yi kurkura ko? ai akwai damuwa ya kurkura a mana ko gana ina kana ta zare min ido yawwa ai kurkura akwai zaben Allah a cikin kurkura tilla abin da duk yake bugar da mutane yake sumar da wasu yake kai wasu asibiti wani ma ya sanadiyan mutuwan shi ai ya tashi daga magani wani ya tashi daga magani to dan wannan abin da zaka roki Allah in dai babu saban Allah a ciki sanan wala qatiyatir rahimi babu yanke zumunci a ciki sanan sura daya laysa fiha ismun wala qatiyatir rahimi babu yanke zumunci babu saban Allah a ciki face sai Allah subhanahu wataala ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa kwara uku na daya imma an yu'ajjila lahu da'watahu ko dai Allah ya gaggauta biya maka bukatun nan take da ka roka nan take a baka ko kamar wannan labarin da aka aka bayar ko wani ya zo yana ta cewa wai Allah Allah Allah ka bani kuɗi naira naira dubu ɗaya idan ka bani ɗari tara da casa'in da tara Allah bana su baran karɓa ba to wani a gefen shi kuma yana ta jin irin wannan addu'an kaga matsaya shi muna roƙon Allah manya-manyan kuɗi ya zo yana wani cewa wai wani Allah wai wai ya ba shi dubu ɗaya mu muna neman manya kawai sai ya sa hannu a ji sai dalla ga dubu ɗayan ta shiga ba mutane wuri nan wai ka gani ko to Allah yana irin wannan ka roƙa nan ta ke nan ta ke Allah ya ansa maka sai ga ka ga yanzu wannan shi an sallame shi ka shiga ba mutane an gama da wani na ɗaya kenan wa yin ma an yi da kira da an yi da kira halahu fil akhirah ko Allah ya jinkirta maka a lahira Allah ya biya Allah ya biya maka in ba wannan ba wa in ma an yasrifa anhu min as-su misla ko ko Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe maka wani mugun abu wanda da yake tinkaro ka da za a kore ka a wurin aiki sai kana ta roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya baka kuɗi Allah ya baka kuɗi kana son ka sai mashin sai Allah subhanahu wataala ya ce to mun ansa addu'a da kake yi na a baka mashin to amma wannan addu'a na mashin mun juya ta ta koma kan wurin aikinka ba za a kore ka ba yau an gane wannan Allah ya fi mana to wannan ke sai ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan nafsu ya ce manzon Allah to za mu dage mu ta roƙon Allah ba kakkautawa manzon Allah ya ce masa Allahu akbar Allah ya fi komai yawa yadda ka dage dan haka zai ta biya maka bukatun naka ba shi bane hadisin da ka karanta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da tun daga na farkon mu har zuwa na karshen mu za mu tare a wuri fili kwara daya kowa ya faɗa biyan bukatan da yake so Allah ya masa ko guda nawa ne wani ya ce moto wani ya ce gida wani ya ce aure wani ya ce ƴaƴa wani ya ce jali wani ya ce sabulu da omo eh wani ya ce jirgin kan ai ma wani omo da sabulu yake so shi kayan shi ne suke da ci kawai shi in dai zai samu sabulu da omo to bukata ta gama in ka gani ko kowa da abin da ke damun shi to wani sabulu da omo wani ya ce jirgin sama wani ya ce kowa ya gama faɗan duka bukatocin tun daga farkon halitta har karshen ta Allah ya ce duk zan biya muku bukatu wannan biya muku bukatun da na yi gaba ɗaya ba zai rage komai a cikin mulki na ba da dukiyar da nake da shi in har ma za ka ce ya rage wani abu to kaman kai ne ka rike allura sai ka je teku ka je bahar maliya ko ko ko ko Red Sea sai ka dan tsoma wannan alluran a cikin wannan tekun ka dago za ka ta dauko wani ruwa wani ruwa dai dai wani ruwa wannan ruwan in ya fita daga cikin wannan tekun zai rage ma wannan tekun wani abu to Allah yake haka in na biya ma kowa bukatunsa gaba daya haka yake a cikin arziki na kamar ka tsoma alluran ne a cikin tekun kai ba ma tekun ba ba ko bokitin ruwan ɗakin ka ne ka dan tsoma alluran ka dago za ka ga bai ragu ba ballan tana ce Allah ce to haka nake sai manzo Allah ya ce masa Allahu akbar ai Allah abubuwan da yake da shi suna da yawa kawai da ni da kai ne Allah subhanahu wataala yake jira mu roke shi shi kuma ya ansa mana kuma ina gana abin da zamu yi dauka a karatun mu na yau kenan in Allah ya kai mu gobe sai mu karasa sauran hadisan sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba da lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir in akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura mu je da alhamdulillah Allah ya kasa da ne wannan ya aiko yana cewa Allah ya kara wa mara lafiya aka rama sallahu ga goma ƙarshe na azumi na masowa wanda a cikin shi ne ake sallan da hajji Allah ya gafarta wa mara ne ne hukuncin masu hana mutane bacci da tsarar loudspeaker da nufin yin ibada.
to duka yana daga cikin yana daga cikin abin da muka faɗa a kai cewa yana da matukar muhimmanci sai a rage loudspeaker an gane wannan sai a rage loudspeaker yadda zai zamanto ba zai damu mutanen gari ba lallai yin sallah ibada ne karatun alkur'ani ibada ne to amma yadda zai zamanto yana damun al'umma to shi ne shari'a ita ma take cewa to sai a rage an gane wannan sai a rage lasfi kar a shiga cikin haƙƙin mutane domin yin sallar tahajjudi nafila ne mutane kuma ka basu su kwanta su yi baccin su ibada ne bacci ibada ne an gane wannan tun Allah ya ce waja'alna nawma waja'alna nawmakum subata mu ne muka sanya bacci ya zamanto hutu a gare ku sai wani ya zo ya ce ba za ka hutan ba ai akwai damuwa wani to su ma ɗin ba muna cewa ka su kunna lasfikan su kunna lasfikan nasu amma sai su dan rage sai yadda ba zai hana mutane su yi baccin su ba a cikin nasi an gane wannan Allah ya fi mana Allah ya fi mana Wannan wani bawan Allah ya aiko da ka biyar sunan mahaifinsa mahaifinsa Idris ya rasu yana bukatar addu'a.
to shikenan Allah ya fi Allah ma mana ya baiwa Allah ta aiko da ɗari biyu mahaifiyarka ta rasu ita ma tana bukatar addu'a.
Allah ya kanta Allah ya gafarta musu ba da to dukkanin wayannan bayin Allah da suke tunawa da ƴan uwansu da iyayensu Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri su kuma wayannan iyaye nasu da suka gabata Allah subhanahu wataala ya kara kyautata makwancin su ayyukan da suka yi na alheri a rayuwarsu na duniya tsakaninsu da Allah da mutane Allah ya ninninka musu wanda suka yi na kuskure tsakaninsu da Allah da mutane Allah subhanahu wataala ya yafe musu mu ma kowa a nan wurin yana da nashi magabacin a lahira ko wani dan uwa nasa a lahira Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama a gare su wanda suke cikin ni'ima Allah subhanahu wataala ya kara sabunta musu ni'ima wanda suke cikin haka san haka Allah ya yafe musu alfarman wannan wata alfarman wannan azumi zuri'o'in mu Allah subhanahu wataala ya kara duba su ya kara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya kara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai zo ya zama to damuwa to shi ma da wani dan uwa ya aiko cewa a tuna da mahaifinsa a sanya shi a cikin addu'a sunan mahaifin nasa malam ali Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna masa ma shi da ya tuna da mahaifin nasa shi ma Allah subhanahu wataala ya bashi masu tunawa da shi zuri'o'insa da namu zuri'o'in Allah ya kara sanya musu albarka abin da zai zo ya zama to damuwa a rayuwar mu ko damuwa a zamantakewar mu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu Allah subhanahu wataala ya dauke abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana abinda ya gagare mu Allah ya gagare shi abinda zai zo ya fi karfin mu a rayuwa Allah ya fi karfin sa dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu mika mu magana zuwa ga malam Sulaiman insha Allah
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافيهم اللهم لا تهلنا اجرهم ولا تامنا بعدهم اللهم اجعل جنتهم مسواهم ومسوانا بعدهم اللهم اجعل جنتهم مسواهم ومسوانا بعدهم اللهم اجعل جنتهم مسواهم ومسوانا بعدهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك نبي الذي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله